الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مجلس منا أربعين له إكينا نكرن تونا للتافي المجتبى نا الإمام النسائي الله يرحم شيشي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا قلت أم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات في ثوب ملتهفا به wannan hadisi yana cikin babu zikirin liftisal ko kuma zikirin listitar an gane ko inda liftisal mun karanta hadisi daya ciki a satin da ya wuce sistar cewa gabarin idanun mutane lokacin wanka har muka ce hadisi na gaba dangane da ummu hani za mu yi bayani a kanta alhamdulillah wannan hadisi wanda al-bukhari ya ruwaito a wurare har misali hudu haka muslim a wurare da yawa shi ma alhamdulillah abu da tirmidhi da ibn maja hadisi ne wanda yake tabbatacce sahihi cewa nana ummu hani ummu hani sunanta fahitatu fahita wasu suka sunanta hindu wasu suka ce fatima an gane amma cikakken sunanta fahitatu bintu abi talibin yar sayidina alice aliyu dan abi talibin ita kuma fahitatu bintu abi talibin kenan me alakata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin alakar da ke tsakanin manzo da sayyidina Ali shine alakar ko kuwa ƴaƴan maza ne Abu Talibin shine mahaifinta shine ko mahaifin sayyidina Ali kuma duk cikin ƴaƴan Abu Talib ita ce babba an gane masu cewa annabi ya nemi ya aure ta da sauransu wannan maganar wasu malamai sun soke ingancin wannan maganar arabtum ba sahabiya ce amma manzo Allah ya girme ta da shekaru sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure ta ana kiransa Hubairu ibn Amr ibn A'id al-Makhzumi Hubairu ibn Amr ibn A'id ta haifa mai 'ya'ya bakwai ta haifa masa Amru ibn Hubayr shi mijinta hubair dan amru da ta haifu sai samun sunan sunan mahaifin shi sunan dan shiwa amru ibn hubair shi kuma uban hubair ibn amru lokacin da manzon Allah ya bayyana har aka yi fatuhu maka sai ya gudu ya bar maka an ce ishi hubair ɗin mijin nata ya ƙi musulunta ba san a wani hali ya kaka babu labarin ya musulunta ana jin da ya mutu kafiri wal iyadu billah nana ummu hani ta musulunta a shekarar da aka ci maka da yaki cikin ƴaƴanta akwai ɗaya ana kiransa hani ta haifi amru ibn hubayr ta haifi yusuf ta haifi ja'ada ta haifi hani to da wannan hannun ne ake mata mai alkunya sai ce ummu hani to mu da hausa muke cewa umma hani to ba kuma umma bane mun hausantar da abin ne ummu hani'in asalin sunan kenan saboda daga cikin yanta haka kamar da na faɗa akwai hani'u ibnuwa hubair hubair ibnuwa amru amru ibnuwa a'id al-makhazumi daga kabilar banu makhazum layin gidansu abu jahal kenan to wannan mata hadisin ta ne nan ki tare da mu arabtum take cewa zahabtu ila annabi na je gun annabi kenan ba sahabiya ce ko duk ma'abota tabakar sun ambace cikin tabakatun sahaba ta ce na je gun annabi sallallahu alaihi wasallama yawmal fathi ranar da aka ci maka da ran da aka bude maka shekara ta nawa ce shekara ta nawa ne aka bude maka makka ta fado hannun daular musulunci duk sharrin abu jahal ya kare abu lahabin makka ta zama dai darul islam a wace shekara ne ya jama'a shekara ta takwas madalla shekaru biyu kafin a ci makka da yaƙi ana kiran wannan shekara shekara mai shekarar hudaibiya ya jama'a bayan hudaibiya shekara ta shida shekara ta baka ana kiranta mai amul wufud shekarar da mutane suka zo da yawa suna miƙa waya suna musulunta to sai Allah ya kaddara maka aka ainihin kama makka a wannan lokacin na fatan gane ko to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira siyasa akai sai ji a haddani ina maƙe mutumin nan ba ma ni ba wanda ya zo gida na ya tsira to me kamata ne ma ne kullum kana bukatar hikima a cikin rayuwa inda hikima za ta yi amfani an gane ko ya ce kuma duk wanda ya shiga gidan shi ya kulla kofa shi ma ya tsira to sai umma hani akwai cikin kafaran maka makiya manzo sai sirf ya shige ɗakinta ta ce na baka kariya zan gaya manzan Allah ya ce haba umarni ajar na man ajarti idon da kika ba shi kariya to ya karu ya ce albarkacinta mijin da ya riga ya zama kafiri ya tafi ba mu da labarin in ta sake wani aure kuma daga baya to shine ta ce a wannan ranar da aka ci makka ko aka yi fatahu makka sai na je wurin shi shiwa fawajattuhu ya tasiru sai na tadda shi yana wanka alaihi salatu wassalam wa fatimatu tasturu alwahuna lilhal alhali fatima ta kange shi ta ba shi kariya ga barin ma wanda zai iya gani tasturu kenan to tun da ainihin ta daga ta ba shi kariya haka ne a bisaubin da tufa ta sa tufa ne ta kange shi fasallamtu sai ne mai sallama yana fagun wanka ne faƙala sai ce man hara wane ne nan ke min sallama ina gun wanka ma'anan magana ke shi ke nuna maka ashe in kana wanka in kai magana ba laifi ba musamman inda zarura in babu kwa kai shiro sukan ce ai duk wanda ke wanka yana cikin hali na tsirai ce in yi magana mala'ikun da ke kulawa da shi za su in zo ga ya tsira sai su tsene mai magana ce da ke bukatar dalili na nasi kata an yanki a yana mina daga cikin adabu kalzamci shuru da kawaici ba za ka yi abin nan ba amma ta ce na mai sallama sai ce man haza wane ne ƙultu sai na ce ummu hani'in ummu hani ce kun gane? falamma faraga lokacin da ya ƙara wankan nashi shine min guslihi kama fasalla raka'ataini la samani raka'atin fi saubin multaifan bi sai ɗauki tufa gwadu sai yafa sai ya salla raka'a takwas a ɗakinta wasu na cewa sallar duha ce daga nan aka sami dalilin sallar duha raka'a takwas saboda ya yi salla a ɗakin umma suka cewa ba sallar duha ba ne sallah ce ta gode ma Allah kan fatahu makka to wanda suka yi shi sallar duha ne mai dalilu daga nan suke cewa ashe sallar duha ko kuma sallar walaha ji ba haushi ana iya raka a takwas suka ce dalili ya yi sallar raka a takwas a ɗakin umarni amma an ce da musallar duha nan saraka suka yi isu suka yi isu suka ce abinda ya bisa istin batsi a a sallah ce ta gode wa Allah saboda gagarin da ya fitar da shi mahaifin shi saboda zafin kafircin kafirai da shi Allah ya dawo da shi muntasiran fatihan murtafin al-kufar maka su kuma suka kasance kamar da Allah ya faɗa sai huzamul jam'u an gama da su to ka gani imace sai ka gode wa Allah sai sallah raka'a nawa takwas a ɗakin na na ummu hani a cikin tufa wanda ya lulluɓa da ita hadisi na gaba
باب ذكر القدر الذي يكت... باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء الغسل ruwa ba ma cin ruwa kwaya nawa ba fara ruwa ba shi da kwaya to ruwa adadi nawa ne ya kamata mai wanka ya ishe shi daro kwangir guda bagonja katotun bokiti kowanne ne shi ne nasaye babiya kagin da ake mana filla-filla da komai da komai babi da ke magana hatta ruwan da za ka yi wanka da shi yaya yanzu wanda zai je buɗe famfo sha ya cika bokiti saboda yalwar ruwan to kaga gashi muna ɗanɗana koɗan rashin ruwa dai misali a kano a yanzu Allah kawo mana gyara Allah taimaki shugabanni ya ba su ƙarfin gwiwa su gyara abin su ma na tabbata yana damun sai haka dai muke kyawun zato in kuma akwai miyagu ciki to Allah ka san su ka ce yawa ba to muna fata dai akwai mutanen kirki ciki amma ba haka ba a ce ruwa ruwa bala'i eh ta da watanni ruwa haba jama'a ai kuncin ya kai kunci Allah ka mana sauki to da haka yani to amma akwai wanda in ya samu ran kusa dinga facaka da shi shi sa ku koya ma yara tattalin ruwa ku daina barin kan famfuna a buɗe in za ku yi bacci ku rufe daga cikin hadarin barin kan famfo ma a buɗe kaddara idan kana da ban daki mai kan famfo kuma kan dakin ya dan tuntsira hakan nan to in ka bari sai ga ruwa cika maka falo baka sani bai shafa ruwa ba ka tashi kuma a barka da wahala da masifa ya jike ma komai da komai ashe nauyin dukkanin gida ne yamma na yi ka gama iyalinka ta kulla famfo duk a kulle su a hana kuma ɓanna tun da na ambaci ruwa zan shigo da wata magana kuma akwai wata al'ada da na fahimci yaranmu suna yi kuma da laifin iyaye da laifin mu iyaye kaga ruwan da ake kira pure water ba a leda ba ne na lura wannan lura ta ce ban sani kukkun sai kaga yaro in ya ɗauki leda guda ya ɓare abin da ya rage ɗan wansa ba zai sha ba shi ba zai sa baki a bakin nan wani shi ban sani kukkun fahimci wannan ba to wannan mugun abu ne fa sai ka zo a matsayinka na uba ko sai ka ga misalin ga ledar ruwa an bude rabi an aje ba zai shi mene ne haka ne saboda daɗi ya muku yawa ku saboda haka abinda ya kamata shine ku iyaye musamman mata ku koya ma yanku ce ba zan bayar ba ku sayo ruwan leda guda ne ko ku aje ku sa ido aka yi duk wanda ɗauka ce wanda aka ɗauka an shanye tukun dole sai ka zama tsaye a gida ka zama namiji malaman tarbiyya suna ce raqibu tasarrufati auladikum raqibu kusaido kan tasarrufin ƴaƴanku ruwa waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayyin afala yu'minu can cikin sutul anbiya to alro da wannan in aka sha ruwan nan to awalu ne sha sani dauka ka sha sai an kare tuko sai ga suna ki a shi ba zai sha ba ai wani ya sha me yake cikin bakin dan uwan naka kaga ana koya ma yara kyaman juna tun suna kanana kuma kun sa ido kun kyale sannan an bude kofar albazaranci kuma wala tubazzir tabzira kar ku yi banna barna na ambaci wannan saboda alaka da ruwa da hadisin ya ambata araftum tayyib saboda haka ainin ina zuwa magana muke akan wato adadi yawa kwatankwaci nawa ne zai ishi mutum na daga wanka in zai yi wanka wankan nan daga mai janaba shin namiji kawai har har mace har mace wankan nan hadda wankan gawa kenan hadda wankan gawa ita gawa ba ita ke wankan ba wanke ta ake yi Allahu akbar hadda wankan juma'a kwarai da gaske sai mu ce sai mu yi kiyasi hadda wankan gawan shi ai shi ma mutum ne da ya kasance yana wanke kanshi yanzu kuma ana wanke shi da ya kasance yana makan shi wanka balma ya wanke wani yanzu kuma ana wanke shi ne haka nake haka kake kuke suke muke kike matsalar lokaci ne kawai Allah ka samu dace karanto mu nasin hadisi أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أبطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثلها na'am wannan hadisi an ji ma mujahid ibn jabrin da qadah menene qadah kamar ka ce ƙwariya ne an gane ko ko ka ce ƙurzunu ƙwariya irin ta ƙurzunu qadah an kai mai don yayi wanka harastuhu ni sai na kintata na lasafta adadin yawan ruwan quantity din zai kai kamar ridili takwas menene ridili to ridili ma'auni ne yakan zo a ainin gram wajen gram 700 da ƙari ne amma wannan shine gun jumhurin malami a lissafin tura duka da gram ainin 400 ne to amma kintacen dai kawai ana nufin sa'i ne da mudu kawai arabtum ya ce zanen lissafi sai na ga artal ɗin ya kai takwas faƙala sai ya ce haddasat ne a aishatu aisha ai ta bani labari Allah ya ƙara mata yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wanka da misalin haka da misalin ritsili nawa takwas ta maza ku ji ƙarin fasar ritsili nan gaba don ka san ritlin ba zai fita daga adadin abin da annabi ke ba sa'i nawa ne ma'auni ne dai kawai a rafton ci gaba أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثة.
To, wannan hadisi a ba na bin tsarin tafsili ba ne yanzu? Tsarin ikhtisari nake ko? Cewa Abu Salama dan abdurrahman dan auf kenan shi ma yabdo Allahu alam yace naje gunna na Aisha Allah ya kara mata yarda an gane ko na shiga wurinta haka kuma ga kuma dan uwanta wanda suka sha nono tare shine wa akhuwa in ba haka ba yaya zai ganta da wani mutum wanda shi ta amince da haka ba amma duk matar da aka shayar da ko nono tare ko da ba cikin kuɗai ba ne za ka yi aurenta? za ka iya? haramun suna cikin mataye guda goma sha biyar da shari'a ta haramta aurensu in ka karanta hurmat alaikum ummahatukum marta daga ciki wa akhwatukum min ar-rida'a araftum yace sai ga dan uwanta da aka shayar da su nono tare fa sa'alaha fa sa'alaha sai ya tambaye ta waye tambayar waye tambayar wa aka tambaya ina lamirin da ke nuna ita aka tambaya cikin ha fasa alaha haka ne sai tambaye ta game da me dangane da wankan annabi aisha annabi ke wanka da yake babbar malama ce bata bashi amsa ba abinda muke faɗa theoretically sai ta bashi practically ta ce ku kawo min ƙwarin ruwa za ta bari za ta masa aikace ke kamar mutum ne ce da Allah ba haushi ya yake sa hula zan da buka kuma sai ka ce eh ya yi haka ya yi haka ya haka yau na ba zai aiki misali ce ne kawo ka karya ta ka sa ta karin yan birni ko na yan kawai duk dai ka yi da misali in ma akwai misali to kaga ka bashi kenan a aikace wannan misali kawai na bayar arabtum don haka sai yake cewa na je wurinta ya annabi ke wanka ne fada adbi ina yin sai ta ce a kawo akwashi ko ƙarya ko ƙadahi fihi ma'un a cikin shi akwai ruwa ka lura baka taba ji an ce fada a bi wani abu kamar ka ci bi bucket ba bucket zamanin yau ne an gane ko ta yadda aiwuhan an waye gari ba a wanka ma da ƙwarya yanzu na misali amma da mun taso ana wanka a bojuwa ana yi a ƙwaryar ƙurzunu ana yi a masaki an gane ko kyauwa kuma na tabbata har wa yau wasu ayyukan ba ka rasa su da irin waɗannan al'adun sun rike al'ada mai kyau rike ta ake yi a raftun sai aka zo mata da ƙwarya a ciki akwai ruwa ƙadar sa'in yawa gwargwadon sa'i to kagon yana fassara maka ritsili kenan sa'i mudun nabi ne nawa ne sa'i hudu mudun nabi nawa hudu ba muna fidda zakar fidda kai ba ba mudun nabi ba ne yawa to mudun nabin nan shi mudun nabi yanzu zan fidda zakka na cika hannuna na zuba a daro mudunabi ɗaya kenan inda ya ban sami shi asalin mudunabi ba aka ce a nemi hannun mutum matsakaici ba za ka ce hannun shi mai faɗi ba ne ba ba kuma ɗan ƙarami ba khairul umuri awsatuha madaidaci tsakatsaki sai mu ce tunda bamu da mudunabi da Allah ka zo ka in ya kwashe ya zuba ɗaya ya sake nawa ya sake nawa ya sake hudu kenan ko to na mutum ɗaya kenan ai don mun san wannan to shi ne ya ce sai ta ce a kawo ruwa ni kuma ina kallon abinda muke kira quantity don na sai yana magana kan quantity ne misali don karka yi ɓannan ruwa shi zai fassara mu kuma riɗi da aka faɗa nan gaba sai na kintata miƙidari adadi na yawan ruwan sai na ga ya yi daidai da ka ce misali wato ina ne wurin ne? gwargwadon sa'i yawwa shin sa'i da hausa ya muke kiranta ne? ita ce tiya? ita ce tiya? ai mudu tsaya cikin menene bambancin sa'i da kwano wai? je ka sayo min ainihin masara kwano biyu kwano a kano shine kwano a zaria shine a sokoto to ta mu hausawa ma muna da matsala wajen hata daidaita ma'aunan mu misali to kaga wannan al'amari na nuna maka wato akwai bambanci tsakani to yanzu wa zai iya gaya mana akwai abin da ake kira standard ma'aunin da shi kadai ke wakiltar kasar sa gaba daya ban je kana da shi yawa domin kwano a kano la'alla a sokoto ba ka yake ba to ashe ko a kano ma da bambanci to ashe abu ne muhimmi duniyar ilimi da karatu a zauna a yi bincike in zai yi hukuma ta shigo da masarauta a daidaita mutane a ce mun yanke kaza shi ne kaza duk kasar kano an ɗauki wannan akalla kano za mu iya wannan misali tun da kano babba jallaba bar hausa ce kila za a koyi da ita amma sai ka kawai ta ka shi yasa abun ake ce shi yasa kuskure ne wani ce ai su suna ba da zakka idan mutum ya ya misali ya noma kwano kaza ko kuma in ya noma kai wato buhu kaza zai da kaza ba magana buhu ake ba ba wani ake magana ba ana magana kan ma'aunin da manzon Allah ya bamu ne saboda ainihin buhun da ke a wurinka ba shi ne gunwa ne ba amma inda za mu sami abin da muke kira standardization a daidaita da zai kyau yanzu kowa ya san yadda ake canza mil zuwa kilomita sai don baka san lissafin ba lita zuwa hectolita zuwa decalita da sauransu misali to me yasa aka bar abu nan saka ka haka misali malami kuma sun hidima a baya kwarai da gaske saboda sakaci da al'amura na shari'a kuma gashi kullum muna ta'amuli da abin nan misali to Allah ka ƙara daitan al'amuranmu ruwan na kintata shi ya kai gurgudan sa'i ta sa aka kawo mata na'am
kenan kamar rikin safon hannu ɗaya ne bai kwarai kuwa amma shi kuma ya lissafi ya lissafi har guda takwas ka ganin sa'i biyu ke sa'i mujallabi daya shi ne haka kwarai kuwa shi ne sa'i daya wancan shi kuma zai zama wancan ya ce da na yi lissafi sai ya bani misalin kwatankwacin rile nawa takwas wannan zai ba ka daidai da sa'i to a sa'in kuma za mu ga a wani wuri abin ya zoɓa kaɗan mana bai zama lokaci ɗaya yake ba akan ɗan samun bambanci ya danganta ga yanayin jiki ne yanzu ƙaddara idan jiki akwai dauɗa da yawa an yi aiki an gaji yanayin ƙarin jiki ya sa za ka ƙara kan adadin abin da kake da shi wanzu ce da kai laifi nan amma dai akwai yanayin da da jallin da da zangon da kai in ka kai ka san ka dora sama da abin da ake bukata sai ka fada cikin tabziri to wannan shine abin gudu arabtum sura ka sai yake cewa sai na kintata na ga kai kadari daidai da yawan sa'i fasatarat sai ta ita fa da gaske tai abu din fa aka kawo mata ruwa din mai wannan yawa ta kuma shiga wuri ta sa labule suka ji cabal cabadin ruwa dan ka san karantarwa a aikace wani lokaci ya fi da ka faɗa a baka kawai fagata sai ta wanka fa'afirgat ala ra'asiya salasan ta wa ainihin kwaranya ruwa a kanta wankan janaba na ɗaukan samfuri uku ka yi alwala ka fara wanke gaban katakun inda ke da ƙazanta sannan ka yi alwala sannan ka zuba ruwa ɓangaren ka dama sannan ka zuwa makanka sannan wajen wanke kafa ka bari sai ka zo ƙarshe tuku wannan shi fi kusa da sunna na biyu niyyar ka ta wadatar in ka je in ka so ka je ku ka ɗibi ruwa ka kelaya ma a kanka yayi na uku kana iya buɗe shawa ko ka yi niyya ka shiga cikin ainihin jakuzi ko jakuza ce ka yi wankanka misali saboda innamal a'malu amma na farko dai samfur na shi kamata a kiyaye Allahu ala ci gaba wannan hadisi bukhari ya rawaito mai tanda 51 haka muslim da sauransu اقرأ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد يا سلام نفتنغانيكم wannan hadisi an samu daga Laith ibn Sa'ad al-Masri shi kuma daga Ibn Shihab az-Zuhri shi kuma daga Urwa Urwa dama dan gida ne dan Zubair ne daga cin yana na Asma'u binta Abubakar so daga danta ne shi kuma daga Abdullahi dan Jabrin yace naji Anas dan Malik ya kulu yana cewa kana rasulullah manzon sallallahu ya kasance ya tawab haka ne kuwa to hadisin qatib ibn sa'id ne ko haddathana al-layth an ibn sham an urwa an aisha na ita na aisha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaghtasilu fil qadahi annabi ya kasance yana wanka cikin qada shine akushi an gane ko amma mai girma sai ya fassara maka alƙada da cewa huwal faraku shi ne faraku wannan fassara ne imam muslim a cikin hadisin sai imam nawawi ke cikin sharhin muslim alminhaj sai ce wal faraku salastu as'u sa'i uku kenan shi ne faraku sa'i uku ok to mudin nabi nawa kenan goma sha biyu ƙwarai kuwa in dai muzannabi hudu sa'i daya kenan muzannabi takwas sa'i biyu kenan muzannabi sha biyu sa'i uku to shine alfaraku araftum yawa sauraka sai wanka da gwargwadon wannan adadin ruwan wa kuntu aghtasilu ni na kasance ni din jina na Aisha ina yin wanka ana wa huwa kaji fa don ka san matsayinta ana huwa ni da shi tirka shi mafi girman halittar Allah Allah ya yi ma wannan mata wannan baiwa da wannan arziki da wannan tukwici ta kaɗai ta je suna wanka so aisha matsayi ya kai matsayi miyagu kuma sai ku mutu da bakin cikinku a to ya ka iya wanda ya ce zai masamaniya kaki bismillah ina ina wanka ni da shi ana damirun munfasil غير متصل انا اي لا غيري كده ام tabakin alfazazi yake fada game da manzal yake cewa ahasidahu mut inna aishaka ankadu fa huwa fid dunya wa fid din sayyidu ya mai hasada da manzo Allah mutu je ka mutu to haka muka ce game da Aisha fa huwa fi dunya wa fi din sayyidu a duniya da lahira jagora ne ya ka iya saboda ka tace ni da shi ina wanka fi ina in wahidin a ƙwarya ɗaya daga nan suka ce yana daga cikin sunna ka yi wanka da matarka a kushi ɗaya nawa ne mazaje muke raya wannan sunna wani malami ya tattaro sunnoni guda ɗaiɗai ashirin da tare cewa ladin mutane sun basu yau wata zan karanta muku su kudi su sai da ya bididdigi kuma ta sun tabbata daga ce ce akwai yi ma yara ƙanana sallama in ka gansu ya yi kwarai wake gaga yara ƙana suna wasa ta da assalamu alaikum tare da an ce karme babba sallama to ba wannan ake nufi nan ba wake wannan sai faɗa ku tashi kuma nuku ku tashi ku tashi ku tashi ka yi sallama gare su liyana ka tu'allimuhum to ka buɗe ido ka buɗe wuta ina masu misali ya ce daga ciki akwai mutsuke ido an tashi daga bacci annabi yana wannan sunna sha tara to daga ciki mun ƙara don mun ga wannan cikin wancan din ba wankan mazaje da matayensu ban ce ba a yi ba amma yawanci a iya sani na allahu alam lokacin da ake burin ma da kauɗi na mata da miji in an yi kwana biyu shi kenan kuma safa-safa sa misali lokacin ana honeymoon za a giyan kamta lokacin gishiri na kan kaza ana cikin murna misali kaga sunna ce ko nawa ne Allah ka ba mu iko in mun faɗa Allah ka ba mu ikon kiyaye ta ce ina wanka tare da manzan Allah kuma fi ina'in wahidin cikin akushi daya wannan hadisi muslim ya rawaito haka ibn majah ha kuma hadisi ne tabbata ci gaba
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمفكوك ويغتسل بخمسة مكاكية
wannan hadisi sahihi ne bukhari ya fitar da shi hakan muslim haka abu dawuda haka tirmidhi wa haka ba yake cewa naji anas dan maliku yana cewa manzon Allah ya kasance yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatawaddau bi makkukin annabi ya kasance yana alwala da makkuki daya hmm? kuma yana wakka da makokai guda biyar to me makoki imamun nawawi cikin muslim sai ce la'allahu muddun wahid ya ce makoki muddun nabi daya an gane kuma yakan yi wanka da ainihin muddun nabi nawa biyar hagan an samu ƙari sa'i ɗaya da muddun nabi ɗaya kenan kaga yana baka varieties ne cewa idan ka yi da sa'i ɗaya mudun nabi nawa hudu don ka ƙara kara maka inkari don ya tabbata ya danganta ga yanayin bukatar ruwan da jikinka ke bukata ne da girman jiki madalla saboda ba kawo mutane hukunci bai ɗaya don za mu gani ma nan gaba inda wannan magana ta ƙara fitowa ƙarara a raftun? to shi ne ma nan makoki na'am أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان فقال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا wannan hadisi bukhari ya fitar da shi mai tan da hamsin da biyu hadisin wane ne hadisin jabir dan abdullah allah ya kara mai yadda jabir hadisin na cewa tamarai na fil ghusli asalin mai ruwa shine abu jabir tamarai na wata ran mun ja in ja ne tamarai na kenan mun yi musu e ya tuwa tsaye tukun wai shi wanka duka-duka sa'i nawa ne kaza ne da ya ce abu haka shi ne tamare na kila mun yi musayya a lokacin ga jabiru sahabin munzan Allah yana zaune sai jabiru ce a an yakfi minal ghusli minal janabati sa'un min ma'in ya ce to ai sa'i daya shi mutum ai mudun na nawa kenan kudu ya ce ya shi mutum ƙulla sai mu muka ce da jabir ma ya fi sa'un wala sa'acin ba jabir sa'i ɗaya ba zai shi mutum ba kai ko da ma sa'i biyu ai ba zai isa ba jabir da ya ji wannan magana sai ya ɗauko musu ɗungurungun saboda ya sa su yi shuru sai ce kad kana yakfi man kana khairan minkum yo wannan adadi da kuke ce ba zai ishe ku ba ya kasance ya ishi wanda yafi ku alkhairi wa yake nufi kaga ai ba bakin magana kuma yi dole mutum ya sauko ha ai mu ba zai ishe mu ba ce to ai wanda yafi ku alkhairi yafi ku matsayin Allah shi abin da ya ishe shi kenan idan ku nashi tsarin bai ishe ku ba to kamar yana cewa to wa kuke da shi kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sannan kuma sai yace wa aktharu in kuna magana yawan gashin yafi ku yawan gashin kai manzon Allah kenan la'alla ya hararo su suna ganin mudu biyu yayi kadan ko daya saboda yawan gashin kai to annabi ya fi ku gashin kai kuma ya fi ku alkhairi ta fuska biyu ya ambata kenan wannan raddi ne ga duk wanda zai kirkiri wata bid'a a addini kaga dai ba su bid'a kuma ana gaya musu shikenan sun sallama dama neman bayani ne a zo maka da annabi ya ce ka ce to ai gashi ka sai ce da kai wanda ya fi ka alkhairi bai yi abin da kai ba kai na ka samu naka shedan yana da tarko dai dai dai dai dai sabai dai zamanin su kasan ba bid'a kwata kwata masha Allah abu kan zo mutum bai gane ba da an fada ya sallama sabanin mu a yau gwanayen iyawa ko to yana daga cikin abin da shedan ke so yana da tarko tarko tarko guda bakwai in ji ibn al-qayyim kamar da faɗa cikin madarajin salike shaɗan yakan jefa mutum tarko farko shirka in ka kisa je ga bid'a in ka kisa je ga manyan zunubai in ka kisa je ga ƙananan zunubai in ka kisa je zuwa ga abubuwan da aka halatta maka na maza ya ƙeka da shi misali abinci cin abinci ba haramun ba ne amma sai sa ka ci sama da bukatar ciki don ka yi tabbaci ka kasa sallah kan lokaci ya ce ai na same ka dai a wannan tunda ka ki sai na same ka shedan ko ya zo maka game da misali tufa ya ce mutum irin ga kafi karfin sa riga riga kan mu sai ka ce wallahi haka ne fa sai ka je ka saboda a ce kai kai ne shedan kenan ko ya ce da kai ai gida iri iri kaza kafi karfin ka zauna a takaice dai abu halattacce asalin sa halin ne sai zo maka tauna shine al-mubahat yarhamukumullah in ka ki sai je ga abu guda biyu wannan ya fi daraja wannan daraja amma sai sa ka ɓata lokaci akan mai karamar daraja ga misali akwai kasuwa a kano in ka je ciniki nan take za ka yi naira miliyan ɗaya amma a daidai lokacin da za ka yi miliyan ɗaya akwai wani kasuwancin da kuma aka ce in kana so ka je ka yi amma a daidai lokacin ne amma shi in ka je za ka samu naira dubu ɗari uku ne kawai aka ce ka ɗauki ɗaya cikin biyu ba a yadda ka ce to barin yana miliyan ɗaya? a a ka ɗauke shi kawai simultaneously a lokaci guda tsakaninmu da Allah wani za ka ɗauka wani za ka ɗauka ai ba sai an tambaya ba to shedan sai zo ya samu mutum ga aiki na addini mai tarin lada sai shagaltar da kai gabarin shi ka ɗauki mai ƙarancin lada sai sa ka shagala da dubu ɗari ukun nan a misali kamar nawa? ina ake samun wannan misalin misalin mutum ya shagala da wani wurji da aka bashi ya yi lahola kafa dubu goma misali fa wai sa ka wannan kuma ce ai in kana son abin yi aiki ba a bacci suna yi ai suna yi kaga mutum ya rike malam carbi ya yi ta yi malam in zai rica sai faɗi wa ya sa ka wahala bawan Allah daga nan ba ya sa ba tunanin shan abin da zai kora bacci sai zo inda za ka faɗi na manzan Allah ƙafa ɗaya ya fi miliyan da wani ya baka Allah kuwa wani misali ka ga mutum lokacin ramadan zai je ta hajjudi ya hana ido bacci amma ba zan sallah asubahi saboda bacci ai wallahi je mun kwana muna sallah sai dai da asubahi kuma to Allah ya gyara ina ba Allah zai gyara to wannan shine misali shedin yana wannan tsiyar ko mutum ya je ya kwas yana da amfani amma sai ga amfanin sa me amfanin shi misali yanzu ka je kana karanta English literature Merchant of Venice Taming da Shrew na Shakespeare misali shi kawai ka sani amma baka je kai digiri akan misali tajwidi ba sai muka ce abinda ke na literature ba laifin akalla za ka samu aikin yi amma da shi da sannin ƙura'in wane ne kan gaba shi na wannan tsayar kun ji nawa kenan kun mance ku gamin tarko na farko na biyu na uku na hudu saga'ir na biyar mubahat abin da aka na shida alfadil wal mafdul na bakwai shine tarkon da hatta annabawa bai kyale su ba shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir suratul fatir ayat shida shedan abokin gaban ku sai ya haɗa ka da mutane a ce bayan na kira zuwa ga Allah ba wai shi annabi ba haka suka yi ma annaba ku kyale shi ai mahaukaci ne ba sun gaya ma annabi ba bal huwa kazzabun ashir sahirun kazzab ya san dai bayan da to sai haɗa ka da mutane wai ko za ka yi sanyi shine wa dawlau tudhinu fa'id na shigo da wannan karkashin me sun yi tambaya sa'i daya a abi isa bai ce kai ya ishi wanda ya fi ku alkhairi ya fi ku yawan gashin kai su kenan kuma suka daddara kenan sako ne ga duk wanda zai zo nan baya kar kai gwalangoso kai hikima irin taka Allah ka dace da mu na'am babu zikri dalalati ala annahu la waqta fi dhalik babin da ke magana akan cewa la waqta fi dhalika na'am أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري وحول السند Mm.
وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم Mm.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر وابن جريج لا ينكر عن دم.
الزهري Mm.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد Mm.
وهو قدر الفرق wannan ya riga gabata a baya hadisin abdullahi shi kuma daga ma'amar ibn rashid al-yamani shi kuma daga zuhuri yana da isnadi ba ya ce hawala sanad ya dauko isnadi daban wa an bana isha ibn wa kenan ibn rahawai al-hanzali malamin imam al-bukhari shi kuma ya ce abdurrazzaq al-yamani mai musannaf an gane ko shi kuma ya ce ma'amar dama ma'amar malamin abdurrazzaq ne shi kuma daga ibn jurayj shi kuma daga zuri ya samo daga urwa cewa na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce na kasance ina wanka ni da manzon Allah daga ƙwarya guda ɗaya gwargwadon alfarak me farak a zo muka faɗa sa'i uku mudun nabi nawa kenan to ka kenan ya wuce abin da aka faɗa sa'i ɗaya ko sa'i biyu me yasa ya kawo wannan ya nuna maka cewa to yanda ya gaya masu cewa ya ishi wanda ya fi ku wannan abin da ainihin shi wannan sahabin ya sani kenan so ga wata ruwaya kuma cewa mutum zai iya yi in bukata ta kira shi zuwa ga haka in ba ku manta ba hadisin wane ne wanda ya ce ya fi ku yawan gashin kai hadisin jabir ne ko to sai ga wannan ruwaya kuma ta zo da cewa wanda babu cin karo tsakaninsu imamun nasa'i yakan ɗauko hadisi ta hanyoyi daban-daban yana maka ta'addudu turuk da ke gare shi misali shi ne mafi ingancin littafi bayan bukhari da muslim agun da yawa cikin malami wasu kan bibita abu dawuda kamar sheikh malami abdulkarim ibn khudayb amma ne na fi karkata zuwa ga ra'ayin wanda suka ce ima almujtaba ta nasa'i ita ke da karancin mutane za'ifai cikin ta misali kwarai da gaske kuma ko ba kuma ai daga baya zo ai wanda ya riga ka ta'alifi in zaka bi wannan samfurin to zaka fi shi sanin okay ya kuskure ka zabar inda sun ci abu din sai zamanto al-iktimal ya fi tabbata gare ka so daga sunan nasa'i shine mafi karancin littafin sunan da ke da karancin abdu'afa da kuma mawdu'in ma akwai kenan misali arabtum saboda haka ya kasance yana yin alwala ta ce na yi wanka ni da manzon Allah sallallahu Alaihi sallama a cikin akushi guda ɗaya gwargwadon alfarak walfaraku sa'i nawa sa'i uku to wannan zai buɗe maka ƙofa ka ce ah to ashe na zo na buɗe shawa daga buɗewanka zuwa har ka ƙare sa'i nawa ne idan ka je ka fada kuma kogi kana ninkaya shi kuma to kaga ba maganar tsaye shakundun ke nan kuma sai Eh. amma in dai za ka yi da bokiti to yi kokari ka kintata mu kamanta sunna Allah ka ba mu ladan koyi da sunna muna da sauran lokaci ya salam ya salam ya salam mun samu hadisi nawa ne yau da kai takwas ko? tayyib to insha Allah ta'ala za mu tsaya a ainihin hadisi na 231 ko? za mu tashi 31 za mu tashi 232 ku rike in Allah ya raya mu muka samu dama اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب ورب المربوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم اقرأ اقرأ وإياكم وإياكم وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام Allah ta'ala ya ƙara malin lafiya آمين وإياكم malam akwai ɗan uwa ɗalibin wannan majalisi mai albarka da ke da ke buƙatar addu'a wajen malam da ƴan uwa akan tafiya karatu ƙasar waje da zai yi gobe ما شاء الله ما شاء الله ما شاء Allah ya الله ƙara malam ilimi mai albarka amin amin amin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan dan uwa namu ya kai ka lafiya ya dawo mana da kai lafiya kuma abin da za a je nema Allah ya tabbatar maka da sauran yawa musulmi cikin alkhairi sharrin da ke wannan ƙasa ko ina ne Allah ya kare ku alkhairin da ke wurin Allah ya baku muna fata matasanmu da ke fita karatu wurare haka waje Allah ya musu jagoranci ya ba su nasara kan karatukansu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh